assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da safiya barkanmu kuma da sake kasancewa a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu shirin rayuwa a barkoyi shirin da ya saba kawo maka tarihin rayuwar annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa domin mu samu abin koyi daga cikin rayuwar tasu wanda kuma a shek dr abdullah usman gadon kaya ke jagorantar mu a wannan makaranta mai albarka shiri ne idan mai sauraro na biye da mu makon da ya gabata mana cikin tarihin ɗaya daga cikin sabon annabi mai suna usman bin affan allah ya ƙara yadda a gare shi a daidai wannan lokaci yau muna tare da malam alhamdulillah bayan ɗan satittiki da malam ya ɗan yi fama da rashin lafiya alhamdulillah muna addu'ar Allah ya ƙara malam lafiya yanzu muna tare da malam a ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu a daidai wannan lokaci wanda daga ƙarshe za mu bayar da dama ga mutane domin kira a kira mu a nambar waya ko turo da rubutaccen saƙo domin tambaya ko neman wani ƙarin bayani bisa karatun da aka gabatar nambar waya ita ce sifili takwas sifili tara ɗaya biyu takwas takwas takwas takwas biyar sufuli takwas sufuli tara ɗaya biyu takwas takwas takwas takwas biyar wannan ita ce lambar da za a iya kiran mu domin tambaya ko neman wani ƙarin bayani sai kuma wadda za a iya turo mana da rubutaccen saƙo ita ce sufuli takwas ɗaya ɗaya shida ɗaya bakwai bakwai takwas takwas biyar sufuli takwas ɗaya ɗaya shida ɗaya bakwai bakwai takwas takwas biyar a daidai wannan lokaci malam a madadin hukumar wannan gidan rediyo da kuma masu sauraro mu ne maka sallama malam salamu alaikum barka da shigowa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
to makon da ya gabata muna cikin tarihin Usman bin Affan yau Allah yadda za mu dora daga inda muka tsaya a makon da ya gabata malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أبركة مدساكي كسان شواء أنهم في ليمي البركة نرى وأبركوي تكي زوا مكودة أنهم جدريجو مي البركة على FM kamar yadda dan uwa malam adam ya gabatar da taimakon Allah madaukin sarki zamu dasa kan inda muka tsaya akan sayyidina Usman ibn Affan khalifa annabi sallallahu alaihi wasallama na uku kenan bayan Abubakar da Umar cikin abubuwan da malamai suka ruwaito Allah musu albarka akan wannan bawan Allah da tijo shi sayyidina Usman wato mutum ne mai yawan ibada mai yawan tsoron Allah mai yawan takawa har ma an ruwaito malaman tafsiri suna faɗa cewa a kansa Allah ya saukar da ayan nan ta cikin suratul zumar aya ta tara a'udhu billahi minash shaitanir rajim amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih wannan aya da take magana akan wato mai tsayawa yana sallah yana ibada yana wato ibada da daddare yana mai sujjada yana mai karatun alkur'ani yana mai jin tsoron lahira yana kuma tsammanin rahamar ubangiji wannan aya Allah yana magana ne akan sayyidina Usman bin Affan kamar yadda malaman tafsiri Allah ya musu rahama suka ruwaito Imam Ibn Kasir ya wannan bayani cikin littafin sa Al-Bidaya wan Nihaya Allah ubangiji ya kara masa rahama da jin kai so Usman bin Affan ashe mutum ne wanda zamu koyi da rayuwarsa ta hanyar yawan ibadarsa da yawan sallah da daddare Allah ya yarda da shi ya kasance yakan bi gida-gida ɗaki-ɗaki cikin gidansa yana tayar da wato iyalansa don su tashi su yi sallah saboda sun ma saba suna yin wannan kiyamun laili ko suna wannan sallah idan ya je zai tashe su sai ya tarar da su wato a farke da yawa yawan sai tarar da su suna farke saboda ya riga ya koya musu ɗabi'a ta tashi a yi sallah da daddare za mu yi magana akan muhimmancin sallar dare amfaninta sai na usman mutum ne da yana yawan yin azumi har ma ya kasance yana cewa lawa aikastu ba'd al-khadami al-khadami a ce in zo in tayar da wani daga cikin masu hidima a gidana wata ranar tashi wani ya ce mun a'a ba zai tashi ba to ba zan ji daɗi ba idan ya ce min ba zai tashi ba kuma abin zai bakanta min rai kwarai da gaske wai fa ba a yi a gidansa amma ce da duk ranar da zan zo in tashi wani in ce da shi tashi ka yi wa Allah ubangijinka bauta a wannan dare ya ce a'a to da ba zai ji daɗi ba kaga wannan yana nuna himmarsa da kokarinsa akan wannan babi jama'a kiyamul laili sallah ta dare din nan wani abu ne da yana da matukar muhimmancin a rayuwar mu wanda bai kamata mu sakaci da shi ba da kiyamul laili sallar dare mutum yake samun haske a cikin zuciyarsa da kiyamul laili bawa yake samun gafarar zunubinsa duk mai kiyamul laili ana masa albishir insha Allah da samun gidan aljanna bayan mutuwarsa kiyamun laili alama ne na imani alama ne na tsoron Allah duk da yake da bukata yake so Allah ubangiji ya amsa masa to ya rinka tashi da daddare na ga ubangiji lokaci ne wanda yake da daɗin bacci sannan kuma yana da daɗin ibada ga wanda Allah madaukin sarki ya taimake shi ya fi ƙarfin zuciyarsa yakan yaƙi shaidan ya tashi wannan sallah ya zo a riwaya ba guda ɗaya ba biyu ba da yawa annabi sallallahu alaihi sallama yakan tashi ya je ya tada iyalansa yakan tashi har fita yake makota an ruwaito ya je gidan nana fatima ya kwankwasa musu kofa cikin dare suka yi ta mamaki cewa a'a motsin wa muke ji yau da daddaren nan waye ya zo mana gida cikin dare irin lokacin da ba a zuwa suna bude kofa sai suka tarar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam abinda maza Allah ya fara gaya musu cewa shin kuna ku tashi ku sallah da daddare ka duba shi annabi yana tashi ya tafi gidan silikinsa idda yarsa take aure ya je ya tashi su yi sallah da daddare ana fatima take ce annabi ya zo ya zauna a tsakanin shimfiɗan mu da ni da ali ibn abi talib ta ce hatta wajattu barada qadamaihi ala sadri har sai da naji sanyin kafar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare yanko ya taho kafarsa sai da ta taba kirjina saboda sanyi na ji wannan ya nuna mana annabi yana kula da matsala ta sallar dare kuma shi ma yana ikar kuma manta shi sallar dare dama wajibi ne akan shi annabi ya ayyu al muzammil qum al layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبعا طويلا sallar dare wajibi ne ga annabi shi kullum sai ya tashi yayi ni ne da kai aka ce mana sunna ce mai kyau mai karfi ya kamata mu rinka lura da ita kuma a irin yanayin da muke ciki al'umma tana cikin damuwa al'umma tana cikin bacin rai al'umma tana cikin tashin hankali babu abin da zai kubutar da mu da halin da muke ciki irin tashi da daddare muna gaya wa Allah bukatunmu duk wanda yake da wata addu'a yake da bukata insha Allah ya tashi da dare gaya wa Allah Allah zai karba masa matukar ba haram yake ci a rayuwarsa ba to ashe ya kamata yan uwana muhimmatu da sallar dare nan to amma yanzu ba ma sallar dare ba asubahi ma ko kawa ake ba ba ta samuwa asubahi mutane ba sa iya fita ka tarar da unguwa mutane wajen dubu ɗari nawa a ciki amma wallahi ka je ka ga masallatan da asuba masallatan mu da asuba abin tausayi yawancin masallatai kaga dai da asuba za ka ga kowa ai yana gida amma ba a zuwa sallah gari na musulmi da yawa yawan majority waɗanda wato wato wato zaka ga zaka ga suna suna kwanciya ne kawai ba tashi suke suna zuwa sallah ba kuma kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sayyidina usman Allah ya kara masa yadda ya ce wallahi da zukatanmu sun tsarkaka inda muna da tsarkin zuciya to ba za mu taɓa ƙoshi da zancen ubangijinmu ba لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا da muna da tsarkin zuciya da wallahi ba mu taba koshi da zancen Allah ba mutum bai zai taba gajiya da karanta Qur'ani ba wannan magana yake akan karanta Qur'ani yace wa inni la akrahu an ya'ti alayya yawmun la anzuru fil mushafi kada Allah ya kawo min ranar da zan wayi gari ban duba Qur'ani ba la ilaha illallah sayyidina usman yake cewa baya so Allah ya kawo masa wata ranar da bai bude littafin Allah Qur'ani ya karanta ba duk kullun ya wayi gari idan sai ya karanta Qur'ani kullun alkawari ya kumanta wannan bawan Allah fa Allah ya riga ya masa alkawarin gidan aljanna kafin kafin ya bar duniya ya san cewa shi dan aljanna ne so bai miƙe kafa ya saki jiki ba to ni da kai yanzu sai ga mutum ya yi wata da watanni wani ma karatun qur'ani daga shi da bude qur'ani ya karanta wallahi sai ramadan zuwa ramadan jama'a me muke nema ne a duniyan nan me ake nema me ake nema sama da albarka alqur'ani so wanda Allah ya masa rabo ya datar da shi shine mutumin da kullun qur'ani yana gabansa kullun kullun kullun sayyidina usman din nan aka ce bai bar duniya ba face qur'anin da yake karantawa bayan ya bar duniya sai aka je aka tara har ya dan yayyage saboda tsabar yawan rike alkur'anin da yawan dawwaman kallon qur'anin yana yana karantawa kai a ƙarshe ma dai an kashe shi ne kamar yadda zamu zo mu bayani akan kashe na'am
Allah ya kara lafiya Allah ya kara farki Allah ya bukata amin mun gode maka Allah ina so in ba da
na'am muna jin ka yawa ina so in ba da shawara ne akan wanda ba sa fita sallah asuba wallahi idan ka zuwa masallaci na cikin anguwa ya ga abin ya baka mamaki sosai kuma an gwada mutane da yawa amma ba a mutuwa zan da asibar.
Kwarai kuwa.
To shi ne muke so a yi da a yi wa mutane bayani sallah ta bane yana da mahimmanci.
Gaskiya ne. Shi ne abin da na yi magana inda kana tare da mu za ga na dan yi bayani akan wannan cewa za ga anguwa galiban bisa al'ada an da asuba kan ai mutane duk suna gida galiban tunda ba a kasuwa ba a ofishin aiki ya kamata a ce masallatan unguwa sun fi cika da asuba su rinka cika kamar juma'a malam to amma ba a yi ba a fita kowa yana kwance a gidansa da bargonsa da iyalinsa kurum wani ma ga ta kofar gidansa lasifikan masallacin tana kallon kofar ɗakinsa eh amma wallahi da dama za ka gansu ba ruwansu in ka gansu dai a masallaci to azumi ne lokacin azumi eh kwarai kuwa da azumi lokacin ana da cikin za a yi dinga masallaci zuwa masallaci shi ma lokacin saboda an yi sahur kafin a koma bauchi to lokaci kuma yana riga yana yi Shine kaga za sallar ka ga asuba na fa annabi cewa ya sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sallar asuba a cikin jami'i yana cikin zimmal Allah karkashin kulawa ubangiji Allah ya alkawarin bashi kariya ta musamman ta daban duk wanda ya sallar asuba kuma alama ce ta imani kin zuwa sallar asuba kuma alama ce ta munafurci Allah ya kiyaye mu malam wasu. Assalamu alaikum Wa alaikun salam.
da wa muke magana Da maman Zainab ne daga Naibawa.
to baban Zainab
Maman Zainab. Asana ne Allah ya sa wa mana alheri.
amin Mun sai ji daɗin maganan da yi.
Mm.
Ya- Allah ya sa a gama da duniya lafiya.
Amin.
amin malam mun gode kwarai Mm, mun gode sosai wannan mai sako yake ta salam mala a taya ni da addu'a dan Allah mahaifiyata Allah ya bata lafiya daga maman iman H binta To Allah ya bata lafiya duk marasa lafiya mu Allah ya warkar da su ke kuma sai ki takuri ki ta mata addu'a Allah baki ladan jinya Allah ya ba mu lafiya ta wanda yake ta fatan alkhairi a gare ka mala Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara basira sako daga Bashir Usman to bawai to malam Bashir mun gode mutanen bagare Allah ya saka da alheri Allah shi ba da lada salamu alaikum
Na'am assalamu alaikum.
wa alaika salam da wa muke magana Na'am. Muna magana da Sani a ya kashe.
to malam saniya ha
Amma mu fatan alkhairi nake mara Allah ya saka masa da alkhairi.
amin amin amin malam Allah Sani ya saka da alkhairi.
Allah ya biya ka mun gode kwarai da gaske Allah ƙara Amin mala lafiya.
Allah ya saka Allah ya kara lafiya Allah ya saka da alkhairi.
amin shukran
To sai wannan saƙon da yake yake cewa salam Allah ya saka da alkhairi Allah ya Allah ya ƙara lafiya amin saƙo daga bint Ali to To, Allah ya masha sa Allah.
dai na faɗi sunan daidai to amin muna godiya kwarai da Sai- wannan addu'o'i na alheri sai wannan mai saƙon yake cewa salam ne wa to saƙon ma ya gudu salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam. Malam bar. Malam an ta lafiya.
lafiya kalau
Madalla ya aiki.
alhamdulillah da muke magana Kuna magana da Shehu Usman Kurna.
to malam shehu
Eh, malam tambaya ta akan ah, wannan azumi ne idan misali mutum azumin kafara ya kama shi
na'am
ah, zai zai tara wa- in ciyarwa zai a ciyarwa zai tara almajirai ne ko kuma kawai zai samu talakawa ne haka a gasa na Ah, na farko dai na farko dai azumin zai yi in dai zai iya yin azumi wajibi ne ya azumi tilas
to ina fata ana fahimta to in dai an zo kuma Zai iya azumi.
eh, dole azumi zai ka san akwai wanda za su ce da- ba za su yi azumi ba don neman sauki saboda suna da kuɗi su siyar ba zai yiwu ba dole azumi za a yi ai in ba haka ba da yamin stp chat ai ba a ci ba a samu biyan bukatar ba ka kashe mutum misali in a azumin wannan na kisa ne ka kashe mutum kawai sai ka zo ka sai a shinkafa ka raba mutane ba zai yiwu ba azumi za ka yi dole sannan kuma in an zo batun magana ciyarwa ko kuma azumin kafara ne na azumi misali da yawa yawansa shine ake tambaya akai a in kafara ne na azumi wanda ba zai yi azumi ba kaga ba yanda zai ya kasa yin guda ɗaya ma ballanta na yi guda sittin ciyarwa zai to wannan zai samu mabukata in an ce mabukaci malam ba wai sai almajiri ba ka samu mai gida wanda bayi da sana'a mai karfi ko yake da iyali masu yawa wanda kullun sai yayi au to wannan shine mabukaci miskini fakiri sai ka sai abincin nan ka je ka bashi ko ka samu irinsa irinsa irinsa da yawa sai ka basu a bisa yadda malamai suke faɗa kuma in an zo ba da abincin a daina zuwa in dai ba da fafe za a bayar ba to a daina zuwa a ɗauki tsurar shinkafa kawai a ba wa mutum in ka ba mutum tsurar shinkafa ita kaɗai zai ci ko wani ya je saboda abin nan ya je ɗauki dawa ya ɗauka ya baka dawa fa a halin da ake ciki yanzu duk wanda ya haɗa ka da dawa malam adam a wannan hali ai ya gama ka da aiki kafin dawan nan ta sarrafu ta ciyo ba sai ka kashe mata wajen kuɗinta ba gaskiya so kar a daina a rinka a daina zuwa a kan kafara ana ba mutum gero kaɗai ko dawa kaɗai a haɗa da na kamiya a haɗa abin da zai sarrafa dawar to wannan shine abin da za ka Na yi sai wannan mai sako yake cewa ne wa dakta fatan alkhairi da addu'ar Allah ya ƙara lafiya da tsawon kwana Amin.
sako daga ɗalibinka Malam Kabiru Malam Umar Kabir Rijiyar Zaki to malam umar kabir mun gaishe ka Allah ya biya ka Allah saka da sai alkhairi wanda yake cewa salam Malam dan Allah ka ba mu lambar wayar ka sako daga masoyan annabi to Allah ya ƙara mana san masoyiyar annabi annabi masoyiyar annabi to Allah ya ƙara mana an- an- san annabi sallallahu alaihi kuma wasallam ga ma namba da ake bugowa ma ana sai ta saduwa.
sai ta same ka ka- ta- ta nemi lambar ka inda wata matsala take da shi sai sai sai kamar magana wato ba hana lambar mu kai ba wani lokacin ne in ka ba wa mutane lambobin mu lambobin mu suna na abu da kullun ana ta kira ai Mm.
amma matsalar sai ka ba mutum lamba da sunan fatawa sai ya maka flashi flashi, 25 gaskiya ne.
sai ka daga sai ce akram kallah ina da fatawa an taba haka gaskiya ne.
ko kana kwance karfe uku na dare a bugo maka waya Allah wani ma kiran ka zai ce Ka gidan gani?
rediyo ne Yi musamman in wallahi.
suka ji an bada nan.
yanzu koyo din nan da asuba ana yin assalamu alaikum asuba wani ya bugo mun waya na'am akwai masu larura akwai masu wani amma ya kamata a rinka lura so ba laifi akwai wannan lambar ki ki nemi dan uwa mala adam zai baki lamba ta insha Allah ta'ala Na'am.
in fatawa ne sai a amsa mishi sai wannan sakon yake cewa salam ne wa malam fatan alkhairi Allah ya kara basira sako daga Abdullahi Ilyasu Guringawa.
amin mun gode mala Salamu alaikum.
Salamu alaikum salam.
Da wa muke ya barka ka dai da wa muke magana.
Mutiyo ne daga nan jiwaran Wagu.
To muna jin ka. Hello? To wannan layin nashi ya yanki. Sai akwai wani sako da yake cewa salam malam na na maka fatan alkhairi malam na so da Allah malam a koya mana addu'ar eh, addu'ar da ake yi ta istikara sako To- daga sa'adat ibrahim sa'adat ibrahim to mun yi wannan tabbas na yi wannan bayani malama sa'ada cikin karatukan da muka yi a- na yi bayani amma ba laifi ki samu littafin nan na hisnul muslim wani littafi mai kyau na addu'o'i ingantattun addu'o'i daga annabi sallallahu alaihi sallama tabbatattu shi ma dana ina gaya miki samu lambar shi dan uwa mala adam na akwai littafin na fassara shi gaba ɗaya da hausa zai iya baki shi a wayarki a memory sai a sa miki shi ko ki zo nan freedom ɗin ki neme shi sai baki amma ga addu'an nan annabi ya ce idan mutum zai yi istikhara zai ba wa Allah zaɓi ne hadisi sahihi zai yi raka'a biyu ya alwala ya raka'a biyu ba na farilla ba sannan kuma sai ya daga hannu ya roki Allah Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وأجلي وأجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجلي وأجلي فاص- وأجلي فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به yar uwata wannan ita ce addu'ar istikara kin ga ko na jin ko kwamfuta ne ke ai baki haddace ta yanzu ba so ana yin wannan sai a gaya wa Allah bukatar da ake da shi aure zaki yi ne wani ne yake neman ki aure baki aminta da shi baki tabbatar da shi ba a wani kasuwanci zaki fara a wata tafiya zaki a duk wata mu'amala annabi ya koya wa sahabbai su yi istikara su bawa Allah zabi raka bi kuma za a yi ta yi ana maimaitawa har sai in ya bayyana ba a zo a ba wani malami ya yi wani istikara ba a yi duk wanda ya ce ya kai malami ya mai istikara ya masa duba wannan ba daidai bane kuskure ne bid'a ne wannan kuma ba a zuwa a ga wani abu a ce ai an gani a ruwa ai an gani a kaza ai wane ne wane ne duk wannan babu kawai mutum yayi ya bar wa Allah zabi kuma in abun alheri ne Allah zai tabbatar masa idan ku ba alheri bane zai gama abun ya fita a ransa so ke kokari ki zo sai ki za su baki kasa din insha Allah sai wannan sakon malam da yake cewa salam fatan alkhairi a gare ka malam me hukuncin mutumin da ya shiga ban daki da waya tana karatu amma amma amma bai kashe ba sako daga Hassan Rano gaskiya nan ba daidai bane mutum ya shiga da waya ban daki yana karanta karatu alkurani ban daki wajen najisa ne wajen kazanta ne babu girmamawa a ciki gaskiya magana ma fa an ce kada mutum ya yi fa a ban daki in ban da larura ba to ya zaka shigar da qur'ani cikin ban daki a kiyaye da Allah a kiyaye ba daidai bane na'am assalamu alaikum to wannan sakon wannan sakon ke ce assalamu alaikum malam Allah ya kara basira tambaya ta anan shine idan mutum yana yin addu'a akan abin da yake nema a wurin Allah ya kuma ya kuma tambayi wani dan uwansa akan ya tallafa masa akan a karkashin akan hanyarsa ne ta aurensa Mm, a wurin a ƙarƙashin hanyar yin aure ko gini
na'am.
to malam ya roƙi ya roƙi wani Allah kenan a'a a'a ba shi yake nufi ba saƙo daga eh, to saƙon ma bai bai saƙon bai rubuta sunan to shi ba ba wannan dai ba kus- ba kuskure bane ba laifi bane manzo Allah ma ya nemi- ya nemi agaji ai sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan agaza masa Hmm.
so duk abin da zaka iya dan adam zai iya baka shi a cewa aka yi ba laifi zaka iya neman taimakon wani ya taimaka ma zaka yi gini ne wani ya taimaka ma ya agaza ma Allah ne mai bayarwa Allah kuma shi zai sa wannan ya baka aure zaka yi ne ka roki Allah Allah ya taimake ka kuma sai wannan wanka sai ka je ka ce taimaka ma wannan baya cikin shirka ba shine shirka ba abinda wani ba zai iya yi ba sai Allah ne zaka je ka roki wani Allah ya baka kamar yanzu haihuwa ka zo ka ce wani ya baka haihuwa kamar arziki ka ce wani ya mai da kai ka zama mai arziki wannan duk shirka ne kamar mulki Allah ne yake barawa ka je wani wani wani boka wai shi zai baka mulki saboda ya ce kai kaza kai kaza wannan duk shirka ne bai halatta ba na'am salamu alaikum salamu alaikum Hello, salamu alaikum.
wa alaika salam Hello, salamu alaikum.
wa alaika salam
Yawwa, malam ina yi muku fatan alkhairi.
na'am a To, gurguje Kuna tare da Ismail Auliya Ulla ɗaya daga cikin kudi alkhairi ya kuma mutunta.
to muna jin ka yi sauri
Yaya to malami abin da nake so a yi ina so a ja hankali a kan akan mutane waɗanda su tashi cikin dare ne kun lokacin a yi amfani da shi wajen yin addu'o'i da kuma ibada da da roƙon Allah sai da an tashi ana ta kuri ko ana ta yin wani abubuwan da ba su kamata ba har da wani abu da aka ke yin shi conference a haɗa lambobin jama'a a ce ka yi magana wai wasu na jika gaskiya waɗannan abubuwan wallahi ba su da amfani eh eh, wanda kuma ka ji ana yin maganganu ma waɗanda ma na ba ne ma da sauran su ba su kamata ba wannan ita ce gudunmuwa ta Ismail Auliya Ullah Yunus yanzu su Allah ya saka mutane da har alkhairi.
haka suke su haɗu mutum ya tashi karfe uku karfe na mala adam kana labarin wannan mala ana yi to Allah ya sauke ana yi mala conference sunansa Eh, sunansa conference mutum ɗaya ne zai fara yi nam idan ya yi sai ya kira wancan sai a ce Kuma shi cikin ma dare?
wancan a daddare Hmm.
shi ma wancan din sai ya kira wani shi ma wancan din sai ya kira wani sai a haɗu a yi ta maganganu ta tattaunawa ana a yi ta chatting maganganu wanda da na bai tsiya da dace na- ba.
da na Mm.
rashin kirki to Allah kiyaye tunda ba ku bauta Allah ba ku bauta wa wannan Allah ai wannan bai dace ba ya ku samari suna wani abun bata lokaci kai ba kai sallah ba kai ba karatun Qur'ani kai ba kai salatin annabi ba kai ba kai bacci ba ka hana kanka bacci wa inna li nafsika alayka haqqa annabi ya ce kanka ma yana da haƙƙi akan kanka da kanka so gaskiya nan ba daidai bane Mm.
kuma duk abin da zai bata mutum lokaci a rayuwarsa ya kamata ya kaurace masa Ah, Malam wannan Eh, sakon na sauki.
ƙarshe ke ta salam malam ni na kasance ɗan kasuwa ne idan ina magana da mace sai in ji sha'awa tana damuna To- malam wace shawara za ka bani akan haka to Allah ya sauke maka Allah ya sauke na farko shawara ta an baka da aure don Allah kai aure wannan zai taimaka ma abu na biyu tunda kana da yawan sha'awa da zo kafin ka taho kasuwa ka dan yi alaka da iyalinka ka rage kafin ka taho zai dan sauƙaƙa maka na uku ka yawaita karatun qur'ani ka yawaita salatin annabi ka yawaita istighfari ko da ku a shagon naka ne ya zamanto ambatan Allah shine yake bakin ka ko da cinikin ake yi ina tabbatar maka wannan abubuwan za su rage maka abin ba zan ci ka daina zuwa kasuwa ba tunda ya zama larura ne a gare ka in ko abin ya gagara gaskiya zai taba ma addinin ka to fa gaskiya gwanda ka dan koma gefe ka zauna a shagon ka sa wani ya rinka magana da mace in mace ce tunda kai Allah ya jarrabe ka kana da fitina da da abin nan a tattare da kai kaga wani abin naka ayi sai an yi da gaske kai kokari ka takaita ambatan Allah zai rage maka sha'awar insha Allah Na'am, bari mu daga waya ta karshe salamu alaikum kai ne mai kira na karshe da muke magana Kuna magana da Abba Sadaraki da Kalan Gwambaja.
to abba sadaraki muna jin ka Yawwa malam bai ga hankali a kan maganar sallar asuba ba.
Mm,
Eh wallahi Allah saboda matasa in ka duba duk ba sa fitowa sallar asuba. Da kuma yara ya kamata a dinga koyawa yara tun suna yara a dinga kamo hannun ana sowa da su sallar asuba kaga idan yi suka girma ba su da wata matsala kenan dama tun suna yara sun saba.
Mm, mm.
Malam ya kamata a ƙara jan hankali akan wannan.
gaskiya Na ne gode. Allah ya kai malam gida lafiya.
mun yi magana akai cikin To, mun program gode din mun yi sosai.
magana akan muhimmancin kuma asuba malam da yake magana yara ni dai a masallacin da nake masallacin unguwanmu yaran da suke zuwa ma kusan suna di- kusan daidai da manyan ma to yan ƙananan to in yara gaya maka yanzu kuma a wani wuraren a nan din za ga wallahi lokacin matasan sun fi ma manyan yawa dama malam manya ne magidanta yawanci ba sa zuwa asubahi gaskiya ne idan ka hada manya magidanta Mm.
wallahi ba su fi talatin bisa ɗari suke zuwa ba Mm.
amma samari za ka iya cewa hamsin bisa ɗari suna zuwa masallaci to amma abin da yake faɗakarwa la Allah kowane wuri wuri ya sha bamban Mm.
yanzu akwai masallacin da za ka gani mai joraci waɗanda suka fi yawa za ga matasa ne a masallaci sai tsofaffi dattawa wanda su kuma sun kusa tafiya kenan so yana da kyau dai jama'a mu rinka fita sallah asuba nan dan ko wajibi ne zama mutum baya fita sallah akwai haɗari kwarai da gaske Na'am. to malam saboda yanayi na lokaci dole a nan ya kamata mu daga a na ga malama ta riga ta karaso gaskiya ne muna addu'a da fatan alkhairi malam Allah ya kara lafiya Amin, Allahumma.
Allah kuma ya kara karfin gwiwa fatan alkhairi ga duk waɗanda suka turo da sakonninsu da kuma waɗanda ma suke kokarin su turo da sakon nasu bai shigo ba muna addu'a Allah ya saka da alkhairi da kuma waɗanda suka kira da waɗanda aka ɗaga da waɗanda ma bamu ɗaga layin nasu ba babu lokaci a madadin hukumar wannan gidan rediyo da ita ce take daukan nauyin wannan shiri a duk ranar juma'a daidai wannan lokaci domin mu samu abin koyi daga cikin rayuwar manyan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi wannan gida karkashin jagorancin malam Nuhu Tahir da kuma Sheikh Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya da yake karantar da mu shi ma muna addu'ar Allah ya saka masa da alkhairi sunana Adam Suleiman Muhammad malam nake ci ai sallama da masu sauraro To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai wani sati insha Allah Allah ya rubuta haduwar
ka kiyaye Allah Allah sai ya kiyaye ka ka nemi ka tafi gurin Allah sai sai ka tarar da shi a wajen ka idan za ka yi roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah na'am a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai ya ga wani yaro ce shi ya kai yaro ka ambaci sunan Allah idan za ka ci abinci kuma sannan ka ringa cin gaban ka kuma na'am ka ci da hannunka na dama
فقال فيه رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم الله بعثني اليكم Allah ya aiko ne zuwa gare ku وقال ابو بكر صدق ووسعت بن Sayyidina Usman insha Allah an kashe Sayyidina Usman ne wal mushafu fi hijrihi da Qur'ani a cinyarsa da Qur'ani yana karanta Qur'ani aka zo aka kashe shi kun ga dai abin da yake faɗa Allah ya cika masa buri ya ce baya so Allah ya kawo shi wata rana wani lokacin da zai zo babu Qur'ani bai bude Qur'ani ya karanta ba ya wayi gari bai karanta Qur'ani ba a'a baya son wannan rana ta zo masa Allahu akbar Allahu akbar Allah ya azurta mu da aiki da irin wannan ɗabi'a so jama'a a matsayin mu na musulmi ya kamata mu sani cewa alqur'ani shine babban littafin da ya zamanto wajibi mu mai da hankali wajen yawan karanta shi da tadabburi da bibiyar ma'anonin da ke cikinsa kitabullahi almunazzal ala nabiyihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam المتعبد بتلاوته almanqulu bitawatur littafin da Allah ya saukar da shi ga annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin manzancinsa littafin da karanta shi ibada ne ka buɗe ƙur'ani kurum ka karanta a matsayin ibada ne shine almuta'abbadu bitilawati almanqulu bitawatur kuma duk ayoyi na ayoyin alƙur'ani dubu shida da wani abu dinnan gaba ɗaya da hanya mutawatirar hanya aka ruwaito shi inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا wannan littafi mai albarka Allah ya saukar da shi liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab mutane su yi tadabburin ayoyinsa su karanta shi ma'abuta hankali su ɗauki su ɗauki wa'azi da izina a cikin shi wannan littafi so abinda zamu koya cikin tarihin sayyidina Usman mutum ne mai yawan karanta alqur'ani amma kashe shi da qur'ani a hannunsa ba karaman ni'ima bace a ce ranar da ka mutu ka yi karatun ƙur'ani ranar da ka mutu an ruwaito ka karanta ƙur'ani wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce kuma jama'a yana da kyau mu lura da wani abu guda duk wani wanda yake da wani aiki da ya saba yana yi na alkhairi to ya lazimci wannan aikin kada ya daina ko mun karancin sa idan mutum ya mutu yana aikin alkhairi za a tashe shi da wannan aikin kuma Allah zai mai sakayya da shi ta dalilin wannan aikin zai samu ceton ubangiji tabaraka wa ta'ala karatun qur'ani ne sadaka ne salatin annabi ne gaida iyaye ne taimakawa al'umma ne kada mutum ya daina kaka wayi gari wata ranka ce yau bari in huta ba zan yi ba a'a da zunna wani dan uwa yake bani labarin mafinsa Allah masa rasuwa jiya subhanallah cikin aikin da wannan dattijo yake cikin dattawan mu na arziki waɗanda suke da ɗabi'u irin na dattawan kirki kullun da asubahi sai ya tashi karfe hudu hudu da rabi zuwa biyar ya ɗebo ruwa ya ajiye a ƙofar gida don masu fita sallah su bai su zo su yi Allah shi ba ba masallaci ne a ƙofar gidan shi ba amma in Allah ya so da zai ɗebi ruwa ya ajiye a ƙofar gida wai dan ko wani zai fito ko wani zai zo wucewa har ma mutane suka saba ƙofar gidan wani alhaji wani ana zuwa a yi alwala da asuba kullum alkawarin Allah in dai da rai da lafiya sai yayi wannan kuma bai ba sai ya tura an yi to yayi wannan abun lafiya kalau ba wani abu ba an yi sallan asubahi kuma an dawo Allah ya dauki ransa kaga ya mutu yana aikata aikin alkhairi Allah ya ji kansa so wallahi yan uwana wannan abun lura ne ya kamata mutane mu, mu, mu sa ido akan ayyuka na alkhairi kada mu bar su yanzu duba wannan karanta qur'ani akwai wanda wuridin sa ne alkawari ne kullum sai ya karanta qur'ani kafin ya fita waɗannan abun ai musu albishir ne kwarai da gaske akwai wanda yana da wuridin sa kullum sai ya karanta qur'ani kafin ya kwanta bacci wannan ma abu ne na a yi masa albishir kwarai da gaske Allahu akbar Allahu akbar Ubangiji Allah ya azurta mu da bin alkur'ani da aiki da shi an ruwacu sayyidina Usman saboda tsaba karanta qur'anin shi yakan sauke qur'ani a wuturi da daddare raka'a daya ya karanta wannan alkur'ani haka imamu zahabi ya faɗa ya ce wa sahha min wujuhin anna Usman qara alkur'an kullahu fi raka'a kamar yadda ya kawo cikin siyar alamin nubala ya zo cikin hanyoyi masu tarin yawa sai na usman wutiri fa a raka'a daya zai karanta alkur'ani izo 60 nan gaba daya sauke shi tun da bayan isha'in ya fara zuba tilawa nan a raka'a daya yana tsaye yana karatu ba zai ba zai ruku'i ba sai ya zo min aljinnati wan nas tun daga bakara Allahu akbar yana yin sallama kuma shikenan asubahi ta yi sai ya je masallaci sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allahu akbar Allahu akbar lokacin da aka zo za a kashe shi a gidan shi kamar yadda Muhammad bin Sirin ya ruwaito da Anas matar Usman ibn Affan Allah kara mata yarda take take faɗa a wannan rana din ranar da aka kawo masa farmaki a gidansa za a kashe shi kamar yadda na bayani insha Allah za mu yi bayani akan kashe shi din yadda aka kashe shi suka zo za su kashe cike ce da su a uqtuluhu aw da'uhu ko ku kashe shi ko ku bashi fa wallahi laqad kana yuhyi al-laila bil qur'ani firaka wallahi sayyidina usman ya kasance yana raya dare dare gaba ɗaya raka'a guda ɗaya sauke qur'ani a cikin ta ta ce wannan ba mutumi ne da za ku yi burin ku kashe shi ba in kun kashe shi ma kun hutar da shi dan rahmar ubangiji zai samu imamu zahabi ya rawaito a cikin riwaya cewa lokacin da za su kashe shi din yayi mafarki yake faɗa wa iyalinsa cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar a cikin gidan aljanna suna ce da shi ta'ala ya usman uftur ma'ana zo ya sayyidina usman zo ka sha ruwa mu buɗe baki tare da kai amma maki yana azumi ya rasu yana karatun qur'ani aka kashe shi yana kuma azumi kuma aka kashe shi sayyidina usman ibn affan kenan wato inda za a yi ta bayani akan halin wannan mutumi da ɗabi'arsa za mu ɗauki lokaci mai tsawo amma muna ɗan tsatsantowa ne wasu abubuwa kaɗan ba masu yawa ba don me muke wannan don mutane su san matsayin sahabbai su san darajarsu su san kimarsu su girmama su su mutunta su don babu wasu mutane masu daraja da Allah ya daraja su ya kimanta su a irin waɗannan sahabbai shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma mu kame bakin mu dangane da abin da ya gudana a cikin sahabbai ba a yadda a zo ana tattaunawa akan matsalar sahabbai wani ya yi laifi wani ya yi kaza wani bai da gaskiya wani ne mai gaskiya ba a so kamar yanzu tsakanin babanka da mamanka suna rashin jituwa ka zo ka zauna a dandali kana ta kawo laifin babanka ko kana ta kawo laifin mahaifiyarka za ka yi wannan ba za ka yi ba duk mai hankali bai zai yi ba to haka sabon annabi sallallahu alaihi sallama an wajabta mana mu kame bakin mu mu kame bakin mu akan abin da ya gudana tsakanin su na'am yan adam ne za su iya daidai za su iya kuskure amma kasancewansu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayinsu na abokan annabawa da suka yi rayuwa tare da manzon Allah Allah ya musu albishir da gidan aljanna to wannan matsayi da suka samu ya isa mu kame bakinmu akan abin da ya gudana a tsakaninsu sayyidina Usman arwaito mutum ne wanda yake da na tsananin tsoron Allah ya arwaito yana faɗa wata rana cewa da wata ran zai gan shi a tsakanin aljanna da wuta ya ce lau anni bainal jannati wan nar da a ce ina tsakanin aljanna da wuta an ajiye ni a wani wuri ya ce wala adri ila ayyata huma yi umaru bi ya ce wallahi ban san ina ma za a tura ni ba ka duba mutumin da yake wannan ibada yake kusantan Allah da wannan ɗabi'a amma wai yana cewa saboda tsabar tsantseni da tsoron Allah da tawadu'unsa da zai ganshi a tsakanin aljanna da wuta ce wallahi bai san ina ma za a tura shi ba Allahu akbar kamar yadda haka ruwaito Umar ibn ibn al-Khattab Allah ya yarda da shi lokacin da yazo zai rasu aka zo ana yabansa aka ce ka ji daɗi kai ne halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ne mai kaza kai ne mai kaza kai ne mai kaza ce ayya yace ayya yace ni ban sani ba ni da ma zan mutu in na mutu din nan a tashe ni ya zamanto ba da lada ba da zunubi to da na more da na ji daɗi a haka ma kaga waɗanda kenan tsoron Allah ne a gaban su kuma matsayin su bai sa suka rudu ba to ina wanda zai zo ya ce wai yana bin Allah bashin salati wai yayi salati yayi salati ko ya ambaci Allah ya ambaci Allah wai har Allah yake bi bashi wai kai dan adam in ya samu wuri malam abun ba daɗi ka ce wai kana bin Allah wai bashi wai kana bin sa bashi wai saboda tsabar ka ambaci Allah ko ka yi wani sadaka ko ka yi wani aiki wai mutum yayi wani ibada ko wata sallah wai sai ya ji cewa kai amma fa yayi da yawa shi ai yanzu an zo aunawa ma sai dai biyo Allah bashi haka wannan al'umma take faɗa yanzu wa ubangiji gatsali Allah kiyaye Allah gyara mana halin mu Allahu akbar yace na so ni fa na zaɓi in zama toka da Allah ya mai da ni a matsayin toka wallahi kafin in san matsayina da ya fi mun saboda tsabar tsoron lahira da yake Usman ibn Affan idan ya zo gindin kabari sai ya fashe da kuka duk ranar da ya je kabari sai ya fashe da kuka har sai gemunsa ya jike da hawaye sharkaf aka ce da shi a'a tazkurul jannata wan nar fala tabki zaka ambaci wuta zaka ambaci aljanna wani zubin ba za ka yi kuka ba amma wa tazkurul kabar fatabki sai ka ambaci kabari kuma sai ka fashe da kuka ya Usman me ya faru yace ai ni naji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah assalam yace naji annabi yana cewa ai kabari shine gidan farko da bawa zai tarar daga cikin gidaje na lahira akwai gidaje a lahira amma gidan farko na lahira shine kabari duk wanda ya ganshi a cikin kabari duk wanda ya dira a cikin kabari to insha Allah ya sauka da gida na farko daga cikin gidajen lahira fa inna jaminhu wa ma ba'dahu aisar yace duk wanda ya kubuta a zaman sa na kabari to insha Allah abin da zai biyo bayan kabari ya fi sauki Allah ya fi mana ubangiji Allah ka kubutar da mu da kwanciyar kabari ka yafe mana Allah ka haskaka kabarin mu Allah ka raba mu da damuwa a kabari Allah ka tsare mu daga azabar kabari wannan yana da kyau mutum ya rinka addu'a dangane da kabari wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad yace duk wanda bai kubuta daga kabari ba to abin da zai biyo bayan kabari wallahi ya fi tsanani duk wanda bai kubuta daga kabari ba duk wanda ya kwanta a kabari ya zo ya tarar da mummunan kwanciya ya gamu da masifa ya gamu da bala'i a cikin kabari to abin da ma zai biyo bayan kabarin ya fi tashi hankali ya koyan uwana kabari abin tsoro ne wannan magana ta sayyidina Usman tana nuna mana mu ta ka tsantsan wallahi mu kiyaye dangane da kwanciyar mu ta kabari kabari kuma shine gidan da kowa sai ya je shi kowa sai ya shi ka duba yadda rayuwa take kaga mutum multimillionaire mai kuɗi mai wadata mai arziki mai mulki mai sarauta mai jama'a mai kaza gwani ya kware yayi kaza yayi kaza yana cikin ni'ima a nan duniya ɗakinsa iya ganinka ya mallaki abubuwa da yawa lamari na ubangiji dan Allah ya nuna mana duniyar nan ba komai bane insha Allah mutum yana mutuwa sai a tukuikuya shi ai masa tsirara zigijir yanda tsohuwarsa ta haife shi duk kayan da yake sa duk kwalle da yake duk suturan da yake da duk kudin da yake da shi duk abin da ya mallaka aka ce ba a yarda da ya tafi da komai na duniya ba ya tafi empty empty a ɗauki wani kyallen da ya fi kowane kyalle arha kyallen da mutane fa ba sa ma ɗinka shi likafani da ake sawa yadin likafani na asali ba wanda za gan shi a daura likafani ba a daura saboda arhasa amma wallahi haka malam za a cire ka daga cikin shaddodinka daga cikin sarka mai tsada a tukuikuya ka a sa ka a cikin wannan kyalle a naɗe ka a naɗe hannunka a haɗe kafafuwanka da ba a iya zuwa wurinka sai da appointment da appointment ma akwai wanda sai ai shekara ba a samu ganin su ba akwai wanda watanni yake ba a samu ganin su ba amma wallahi idan mutum ya mutu a raha kyauta za a zo a ɗauke shi a wanke shi wanda bai kai ya kawo shi zai wanke ka wanda watakila bai isa ya zo ya ganka ba idan kana rayuwa shi zai zo ya maka wanka a maka tsirara duk matsayinka wanda da ba a ganin zaman ka ba a ganin tashin ka ko kuma saboda matsayinka da ɗaukakan ka ganin ka ma ya zama wahala iyalanka ma sai sun sha wahala akwai mutanen da wallahi matansu su gansu ma tashi hankali ne matarsa ta ganshi wala ta shi hankali ne zan bai da lokacin ta saboda tsabar ya sa al'amarin duniya a gaban shi amma ka za zo a dauke ka a tukuikuya ka a sa ka a cikin wannan kyalle a nade ka a zo a dauko ka a dora ka akan wani katako ko wata kwangala makara a dora ka a ajiye ka a sa ka a gaba a yi maka sallah ba ka iya komai ranka ya koma wajen ubangiji a dauke ka a raka ka a bi ka a tona wani rami matsatsen rami wanda bai kai ya kawo ba ko wurin juyi ba za a baka ba ba filo ba katifa ba ac ba wuta ba lantarki ba air condition ba bodyguard ba security ba masu tsaro babu kaza babu kaza babu, babu duk abin da kake tsammani cikin ƙasa wanda in an gama binne kama sai an je an wanke hannu haka za a ɗauki mutum a jefa shi a wannan wurin a ɗauko itace a ɗauko tukunya a ɗauko azara a ɗauko ganye a tottoshe wanda ya fi kowa son ka shi zai zo yana tattoshe maka ba za a yi wa mutum wata alfarma a ce bari a buɗe masa ƙofar da zai sha iska ba a ɗauke ka a zira ka a cikin wannan wuri ba a tunanin ce a to ai za ka riɓe a zafi zai dame ka ku duba kabari tambayi mai tonan kabari wallahi ko kafa ka kasa a cikin kabari duk inda sai minti biyu minti uku in ka ciro ta sai ta yi gumi kafin abin ne mata kuma kana so ka gwada tashin hankalin kabari wata ranka toni rami iya tsawon gwiwar ka ka sa kafar ka ka binne ta ka gani zuwa minti goma sha biyar ka ciro kafan nan ka sha mamaki ka ga yadda za ta yi ɗauki hannunka ka tona rami ka ɗan binne shi zuwa minti talatin ka zaro hannun ka sha mamaki subhanallah waliyadu billah a'adana Allah wa ajarana Allah ya tsare mu Allah kare mu haka za a zo a dauke ka tukuikuya ka asa ka a ciki a tura ma kasa a binne ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da aka sa mutum a kabarin nan ana binne ka Allah zai ciro mala'iku su tambaye ka su tashe ka a ce tashi ka zauna a tashi a zaunar da mutum manzo Allah ya ce za a zaunar da kai mala'iku za su fara maka tambayoyi waɗanda suka binne ka lokacin da suke tafiya ana Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama bayan an gama binne ka ana wanke hannu ana yafa maka ruwan nan manzo Allah ya ce hatta innahu la yasma'a qara'ani alihim wallahi har mutum yana jin karan takalman waɗanda suka kama hanya suke tafiya bayan sun binne shi annabi ya ce mutum yana ji za a yi maka tambayoyi ga suna man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'itha fikum ga sunan tambayoyi ne masu saukin ji amma ba sa amsuwa wallahi sai ga wanda ya kama Allah duk wanda bai ba Allah ba duk wanda bai bi manzon Allah ba duk wanda bai kama addini ba wallahi ba zai iya amsa waɗannan tambayoyi ba zala ce za ma wannan tambayan wa ubangijinka ga ta tambaya ne a nan duniya cikin sauki za ka faɗa ka ce Allah ne a baki dai ana faɗa amma haka ne ka yarda Allah shi ne ubangijinka shi kadai kake roƙa an ka tashi bukata idan za ka faɗi shi kake kira ko kana kiran wani idan ka shiga cikin kunci kana neman wasu ne ko ko Allah kake neman ya taimaka maka ka yarda shi ke bada mulki shi ke bada sarauta ka yarda da qulil lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ka yarda da wannan ko ko dai kana raba kafa ko ko kana kama wancan da wannan wani ya ce ai yanzu duniya nan ba za ta yi ba dole sai ka kama kafa da suwa ne wal iyazu billah ina Allah ina rabbul izzati ina khaliqu samawati wal ardi ina fatiru samawati wal ard ina mahalicin samai da kasai ina mai ciyarwa mai bayar mai wanda ke ciyarwa wanda yake bayarwa wanda yake hanawa mai daukakawa mai saukewa ina mai dare mai rana ina mai duniya ina mai lahira ina mai kaza ina yake za a ce wai sai an nemi wani bayan shi wai sai an nemi wani to haka za a zo a mutum wa man nabiyuka waye annabinka me zaka ce akan mutumin da aka aiko maka manzo Allah ce idan mumini ne da an tambaye shi zai bada amsa amma idan fasiki ne ko kafiri da an tambaye shi mara buka sai ce ha ya bude baki wa man nabiyuka sai ce ha wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bi'itha fikum me zaka ce akan wannan wanda aka turo muku sai ce ha ba zai iya bada amsa ba mala'ikun za su tambaye su ce da shi la daraita wala talait baka sani ba kuma baka yi karatu ba karatun da ake cewa mutane su je su nemi ilimi na addini yanzu suna watsa da shi ilimin addini ya zama kawai mutane gani suke kamar sai in baka da abin da zaka yi zaka kai ba a dauke shi ba da muhimmanci ba baya cikin abin da ake lissafi ake program a kansa baya ciki ba a damu ba baya cikin abin da za a je a kashe kuɗi a tafi jami'a ko a tafi kasar waje a je a karanto yawa yawan mutane ba su damu ba wani ya samu admission zai je wata ƙasa ya karatu ya je neman taimako gurin yayansa mai hali ne sai ce me za ka karanta sai ce baba zan je in karanta ilimin addinin musulunci da tafsirin alkur'ani da abu ne cike da like get out da Allah yace na sha hana ka da islamic studies din nan ina hana ka arabic arabic islamic studies nan ka mai da hankalinka me za ka samu in ka je ka karanto arabic islamic studies me za ka samu wallahi haka ya ga wa dan uwan shi yaron ya bugo waya yana zubar da hawa yana gaya mana cewa malam ga abin da dan uwana ya gaya mun na samu kasar wajen je ne karatu yayana ya ce shi ba zan karanta addini ba ba zan je karanta tafsirin qur'ani ba zan karanta waye ba zan karanta waye ba ka duba mentality din mu duba irin mode of thinking din mu tunanin mu malam al'umman nan yadda take kauracewa addini to a kabari ma wallahi sai an tambaye ka la daraita wala talaita baka sani ba baka sani ba ilimin me za a tambaye ka baka san ilimin boko ba shi za a tambaye ka a kabari baka san ilimin addini ba shi za a tambaye ka manzo Allah ce za su dauki guduma ta wuta su doke shi a karkashin kunnansa su buga masa ita yayi kuka yayi ihu manzo Allah ce da mutanen duniya za su jiyo karan kukansa da su ma sai sun mutu manzo Allah ce idan mutumin kirki ne in ya bada amsar za a ce kaji daɗi ka dace sai a buɗe masa wuta daidai kafar allura za a buɗe masa wutar janawa sai yunkura in mutumin kirki ne salihi kenan ya yunkura ya kamar zai ruga da gudu kamar zai tafi sai a ce zauna ina za ka je ai ba a zuwa ko ina a wannan gidan ba a zuwa ko ina a wannan gidan ba a zuwa ko ina sai a ce da baka ba da wannan amsa ba to da yau gidanka kenan ya cike da farin ciki sai a dada buɗe masa kuma ƙofa ta gidan wuta ta gidan aljanna ya gani ya yunkura kamar zai shiga sai a ce ya haƙuri me kake ci na baka na zuba gidanka kenan tunda ka samu ka bada amsan tambayoyin da aka yi maka to ai ka samu dacewa manzo Allah ya ce fa yuwassa lahu fi qabrihi za a yalwata masa a buɗaɗa masa kabarinsa maddal basar iya ganin idan shi iya ganin idansa sai a ce nam salihan kwanta ka yi bacci ka samu kwanciyar hankali annabi ya ce hadisi sahihi sai ya zo a ya samu yan hira sallarsa azuminsa zakkarsa sada zumuncinsa ayyuka na alkhairi da yake yi shine za a mayar masa su wata halitta su zo su zauna suna masa hira a cikin kabarinsa suna ɗauke masa kewa zai tambayi abokin hiran ya ce kai ko waye wannan ban san ka a duniya ba sai wannan abokin hiran sai ce ana salatuka ai ni ne sallolinka da kake na filfili ana saumuka ni ne azumin da kake yi ana hajjuka ana umratuka ana sadaqatuka ni ne sadakaka ana silatu rahimika ni ne sada zumunci ni ne kaza ayyukan alkhairi din nan da kake a duniya su ne aka dawo maka da su tun a kabari su zo suna dauke maka kewa kowa yana so ya samu mai dauke masa kewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan mutumin kirki kenan manzo Allah ya ce mutumin banza kuma da aka yi mai addu'a ai aka yi masa tambayoyin ne ya kasa amsa wannan tambayoyi za su rinka dukansa da guduma ta wuta bayan wannan za a buɗe masa gidan aljanna daidai da kafar allura za a buɗe mashi ana buɗewa sai ya yunkura kamar zai tafi sai ya ce ina za ka je tunda baka iya bada wannan amsoshi ba baka iya an bada amsan man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'itha fikum baka iya faɗin wannan ba baka iya bada amsa ba ai ba inda zaka je ai sai azaba zaka gamu da ita sai a rufe sai a bude masa kofar wutar jahannama daidai kafar allura ya ga yadda wuta take cin kanta da kanta ya yunkura ya yi karaji kamar zai fita su ce zauna gidanka kenan tunda baka iya bada ansa ba kuma a duniya ka zauna baka bi Allah ba manzo Allah ce fa yudayyaq alaihi qabru za a matse masa kabarinsa ana jama'a kasa tana matsa mutane kabari fa yana matsa mutane za a matse masa kabarinsa a matse shi a matse kabarin a matse kabarin sai a ce da shi kuma haka za ka zauna cikin tashin hankali zunubinsa da laifinsa da sabon ubangiji da ya ta yi shi za a ainihin wato canja masa shi ya zo ya zama mai ɗauke masa kewa ko mai tayar masa da hankali ya ga wani abun tsoro sai ce me wannan sai a ce aini ne zinar da kake yi ya ga wani abun tsoro sai a ce aini ne kin sallar da kake yi aini ne kin zumuncin da kake aini ne kaza aini ne kaza aini ne kaza duka wannan shine ya tabbata a hadisi sahihi mutumin da yake da kuɗi baya cire zakka za a maida shi za a mayar masa da kin bada zakkan da yake dukiyar a maida masa ita macijiya ko maciji shuja akra bakin maciji mai kora zai zo yana kaf yana saransa kaf in ya sari shi sai ihu ya ce menene wannan sai wannan maciji ce ana kan zuka ana maluka macijin da baka taba gani ba shi zai rinka faskarar ka yana sara ka ina masu kuɗi da suke rike dukiya ba sa cire zakka jama'a lamari na kabari yana da ban tsoro kwarai da gaske saboda yanayi na lokaci za mu dakata a nan insha Allah wani sati za mu daga mu dora akan tawazu'un sayyidina Usman ibn Affan dan uwa mala adam yana ta nuna mun lokaci na san saboda akwai masu bugo waya abinda na faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana afuwa amin to alhamdulillah masu sauraro yanzu za mu buɗe layukan wayan mu domin tambaya ko neman wani ƙarin bayani bisa abin da ya dan shige duhu akwai kamar yadda muka faɗa tun a farko akwai lambar waya da za a iya kiran mu domin saduwa da malam kai tsaye akwai sifili takwas sifili tara ɗaya biyu takwas takwas takwas takwas biyar sifili takwas sifili tara ɗaya biyu takwas takwas takwas takwas biyar sai lambar da za a turo mana da rubutaccen saƙo ita ce sifili takwas ɗaya ɗaya shida ɗaya bakwai bakwai takwas takwas biyar sifili takwas ɗaya ɗaya shida ɗaya bakwai bakwai takwas takwas biyar wannan su ne layukan da za a iya saduwa da mu kai tsaye a cikin shirin ga mai kira na farko salamu alaikum sai an ɗan ɗaga murya da muke magana to ɗayan ma ya kace wannan mai saƙon na farko yake cewa salamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wasira sako daga Usaini Malo Sani mai nage.
Gode Malam Sini Allah ya saka da alheri.
Assalamu alaikum. Ba nake magana sai ka rage rediyon ka za mu ji ka sosai. ya kunna Allah duk wanda ya kira ya dinga rage sautin rediyonsa saboda mu samu damar jinsa wanda ke ta salam malam ni sunana Usman ina son in gaji mai sunana wacce irin hanyoyi zan bi sako daga Usman Musa Darki Malam Usman Allah ya taimake ka kai ɗabi'a irin ta Sayyidina Usman abinda za ka yi shine wannan shiri da muke ta gabatarwa sai kai ta biyo mu ka rinka jin halin Usman irin ɗabi'unsa da ke kaga yau wajen sati uku hudu akan sai da Usman din muke duk ɗabi'unsa muke ta sharhi so ka yi kokari kasance tare da mu kuma ka kwatanta yanzu karatun da muka yi na yau sai ga menene za ka ɗabbaka a cikin ɗabi'un sayyidina Usman an ce maka yana da haƙuri yana da sallah da daddare yana da tsoron Allah yana yawan karatun alkurani to sai ka yi waita wannan wannan na yau kaɗai kenan na'am salamu alaikum na'am da muke magana
kawai daga abdullahi ne daga na'iba to dan rage rediyon ka
wannan malam fatan alkhairi na'am masha Allah Allah ya saka Allah ya da- saka da alkhairi sai mai wannan sakon da yake cewa salam malam da Allah addu'an neman biyan bukata nake so a bani wacce zan dinga yi- wacce zan dinga yi domin in samu biyan bukata a gurin Allah Allah ya saka da alkhairi akwai akwai wannan wato abin da ake nufi da addu'a shine ka gaya wa Allah me kake so shine addu'a Mm.
ba kowace bukatar ka ne take da addu'a ta larabci daga bakin annabi wadda za a gaya ma ita ba so amma dai meye ma'anar addu'a ka daga hannu ka ce Allah ba ni kaza raban da kaza shine addu'a Mm.
so amma akwai addu'o'i da yawa waɗanda suke makamantan wannan ne idan a Kano kake kai kokari ka ka ka, ka samu Malam Adam shi na ma'aikaci a nan Freedom sai ya sai ya min magana sai ya baka akwai littafin Hisnul Muslim da na fassara shi gaba daya na addu'o'i ne yana da kyau ga mutum musulmi ya san wannan ya ji fassara addu'o'in duk yawanci addu'o'in da kake da bukata na rayuwarka akwai shi a ciki No.
kuma na jin ma na baka na baka wannan sai ka zo ka zo gurin nan freedom ka zo ka karba wannan addu'o'i na Hisnul Muslim insha Allah Mm. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Dan rage rediyonka. In dai ba a rage rediyo ba za mu samu damar jin mutum ba rage rediyon za a dinga yi. Wannan mai saƙo yake ce Assalamu alaikum ina yau malam fatan alkhairi saƙo daga Nazifi Yusuf Sani Sheka Baranda.
wanda zai mun gode Allah ya saka da alheri mai wannan sakon yake ce assalamu alaikum malam tambaya ta malam idan mutum idan mutum ya ɗauki yarinya a jikinsa sai ta yi mashi kashi to ni kuma akwai alwala a jikina to malam wannan alwalar ta karye sai na sake yin wata Allah ya mai da malam gida lafiya amin Um, duk janar- najasar da za ta fito ta shafe ka alhali kana da alwala kan ta taba ka bata karya ma alwala ba kawai abinda za ka yi- za ka je ka wanke wannan najasar ce shikenan kai amma alwalar ka tana nan
sai mai wannan sakon na gaba da yake cewa salamu alaikum malam allah malam ya jiki allah ya saka da alkhairi sako daga aminu ya'u muhammad yautai to mun gode mala amini Allah ya baka lada sai shi ma mai wannan sakon yake cewa salam allah ya saka da alkhairi allah ya maida malam gida lafiya sako daga hamza sinu ja'in to mun gode mala hanza Allah ya biya ka sai wanda yake cewa salam fatan alkhairi malam a gare ka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da gidan aljanna daga alkasim telan mata bunkuri to mala alkasim telan mata wata ran wa'azi ko zai zo ta kanka Allah ya sa za mu za mu bi ta kanka Allah ya sa da da muke magana
kuna magana da sharif yusuf ahmad daga hotoro to sharif
ina yi wa malam fatan